wa yaya zai ce zo koya miki karatu ina ruwan mashayin giya da wannan Allah kiyaye mu jama'a a kiyaye da irin abin da za a yi in mutum zai ba da yasa lallai ne isan inda ya ba da ita saboda haka in mutum zai ba da ita kuma kare ce ya bayar sadaka sadakin ake bayarwa sadaka sadakin na yar shine za ka kirga kana so ka ba mutum yar wato yar sai ka ɗau sadakin sai ka bashi idan ka bashi sadakin kyauta za ka bashi sadakin sai ka kirga fan ɗari ne fan ɗari uku ne ka yanke sadakin sai ka ɗauka ka bashi sadakar wannan sadakin wato ma'ana kyauta ba sadaka ba in ka bashi wannan sadakin shi kuma idan ka ɗaura auren akan sadakin sai ya ɗauko ya ba shi ma ba shi zai ci ba sadakin mace ba wanda yake ci sai matar ubanta haramun ne ya ci uwata haramun ne ta ci uwa ba ta cin sadakin ya uba ba ya ci yarinya ita ce mai cinye sadakinta ita za a ba sadakin ko fan dubu aka bayar sai a yi mata dan saye saye da kayan a ce ga ga sadakin shikenan domin wannan sadakin abin da yasa uba ba dama ya ci saboda halaccin farjin yarsa ne wannan sadakin shi ya halatta wa mijin wato ya sadu da farjin yarinya kaga uba ba dama ya ci wannan sadakin shi ake bayarwa duk kuma auren da aka yi shi da bakini ba kai baka san wannan mutum yana caca ba kai baka san wannan mutum yana shan giya ba kai baka san wannan mutum mazinaci ne ba sai da aka daura auren tukuna ka ji labari ka samu kai karasa a kashi auren alkali kuma zai goyi bayan ka mun ubangiji ya ce alkhabisatu lil khabisina ko to wa tayyibatu lil tayyibina ko to haka suke da wanda yake mai zina matarsa muzinaciya ka gani wanda yake baya zina matarsa wacce ba ta zina dama matsafi matarsa matsafiya dukkan mai aikata kabara in zai aure to ya duba irin wannan matar amma in uba kwaɗayensa ya ɗauke shi ya jefa yarsa inda ga mai sako don ya ci wani abu wallahi ran tashar kiyama za su yi shari'a da yar domin ba shi ya halicce ta ba Allah ne halicce ta ko ita kuma zamanin ba ta da abin da za ta yi sai abin da uban ya ci jama'a mutum ya san inda zai aurar da yarsa Allah ya kiyaye mu shine ubangiji ya ce suna faɗa su waɗannan mutanen duk abin da za su yi riya an wasu matan ba yaƙi kaɗai ba duk abin da za su yi wato sai su ce da ƴan uwansu kar ku je wannan gurin sai dai ɗan lokaci kaɗan ku je dan a ganku kawai me kace ashihatan ashihatan alaikum fa idza jara qabu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru تدور أعينهم كالذي يقيا عليه من الموت فإذا ذهب القاضي سلبوكم عن زينتهم إلى نجحة على الخير أولئك لم يؤمنوا وآمن الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا Ubangiji ya ce, Ashahatan alaihim, Ashahatan alaikum, wato, saboda ƙwauren imani da suke shi isa don kasu taimake ku, in kuna yin wani abu na alheri ba za su zo gurin ba. su munafikan nan duk abin da annabi zai yi wato suna nan a gurin amma ba za su taimaki annabi ba amma suna nan ko yakin za a za su je amma ba za su taimaki annabin ba sai ma su rika nuna dabara suna gudu dan musulmin kirki su gani su gudu ka gani fa za da rakhafu yayin da tsoro kuma ya zo aka zo wani musiba ta so ta samu madina ra'ayata wani yanzuruna ilayka sai ga sun taru suna kallon annabi sun zo wai dan annabi ya musu maganin abin dan sun san duk wanda ya raba da annabi ya tsira to kuma sai su kewaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama taduru ayinhum idan su yana kekkewayawa kallazi gushe alaihi min mauti kamar mutumin da su ma ya lullube shi zai mutu aka za a ga munafiki ya kewaye annabi in ya ga tsoro ko an zo yaƙi za a yaƙe shi ko wata annoba ta faru ko wani wato abin nan kamar misalin talauci ya dame shi ko rashin lafiya sai ya to wajen annabi ya ce amar addu'a yana zazzare ido kamar zai mutu ku fa za zahaba da khawfu yayin da wannan tsoro na yaƙi ya ƙare kuka ɗebo ganima kuka to da su ku mumine da annabi salaqukum sai ka ji sun je suna zagin annabi da muminai Allahu akbar aula rabukun ko suna ma dukan ku bi alsinatin da harshe hidadin mai kaifin gaske a sha'atan alal khairi wato suna cewa suna masu ƙwauro daga faɗan magana mai kyau he suna gaya annabi cewa an samo ganiman ma mun ko san mana ba za a yi ba a yabu da su banda kansu wa suke so haka za su yi ta gaya annabi da sabansa Allah ya ce to duk wanda ya aibata annabi ulaika lam yu'minu waɗannan ba su imani da Allah da alqur'ani ba fa badallahu amalahum Allah ya bata ayyukansu duk gaba ɗaya ba zai ba su lada ba domin hukuncin shari'ar musulunci ta ce wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a sarari aka ji ya zagi annabi shari'ar musulunci abinda ta yanke mar kisa in dai mutum aka ce ya zagi annabi kowane iri ne shi to dama in aka kai wa alƙali shi aka samu cikakke shaida ko ku shi da kansa ma yace eh sai a je a tara jama'a a ce ga wannan mutum ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a sa takobi a sari shi an kar kafiri kuma haka kuma wanda ya zagi Allah shi ma kashe shi ake shi ma sai a sari shi Allahu akbar wannan irin abu sai dai a karatu a ji amma ina Allah ya ce kuma wanda yake igaya annabi bakar magana wato Allah ya bata masa sallarsa da azuminsa da zakkarsa da hajjinsa da kyautarsa da sadakarsa ran tahir kiyama ba zai ga lada ko kwaya ɗaya ba wa kana zalikal ihbadu bata wannan aiki kwanasa da ya riga yayi ubangiji yace yasiran Allah wannan mai sauki ne ga Allah Allah ba zai biya shi ba tunda ya soki annabinsa to يعذبون العذاب لن يسهروا وإن يأتي العذاب يودوا لو أنهم بعدون في العذاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا al'azabu wato jama'a kafiran da suka yi wagaya za su yaƙi annabi da muminai ya sibuna suna zaton lam ya zabu ba za su samu su koma maka badan tsoro domin da mala'ikun nan suka so mu razana su su kafiran duk da yawan su su dubu goma sha biyu malam sai tsoro ya kama suka ce yau kuma mun mutu su kafiran duk yawan nan nasu ya zama na banza wa in ya ci lazabu idan kwa jama'ar suka sake dawowa yawa du sai suna guri lau annahum badu na fil arabi ina ma suna cikin ƙauye su munafukan nan sai su ce kai yanzu gashi an zo za a yaƙe mu Allah ya kiyaye mu to da za su sake dawowa kuma kafiran za su yaƙi mutanen Madina su munafukai sai su ce kai ina ma bamu zo garin nan ba ma wannan irin fitinar yaƙi ta dami mu yas'aluna an anba'ikum kullum sai su rika tambaya ya labarin muminai yake da kafirai su munafukan nan fa in sa ga ana yawanta ya kawo hari ga annabi sai su zare su bar annabi su koma can rigagen ƙauye wai kar yakin ya zo ya haɗe da su sai kuma daga can in sun samu mutumin madina na cikin birni sai ce ina labarin muhammadu ko da jama'arsa kaji wato in an samu zaman lafiya su dawo in ba a samu ba za su taimaki annabi ba walau kanu fikum Allah ya ce wallahi da suna cikin ku a farko ma zuwan waɗancan kafiran ma qatalu illa qalilan ba za su yaki ba sai dan kaɗan dan a gansu amma ba dan Allah ba ba dan taimakon addinin Allah ba da sun ga wuya sai su gudu Allahu akbar me ka ce لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا
laqad kana lakum iswatun fi rasulillahi koyi dole ne gare mu abin da annabi yayi dole ne mu kwaikwaye shi mutum baya da wani abu wanda zai sai dai ya koyi annabi yanda annabi ya dau hakuri ya miƙa ransa cikin addinin musulunci dan musulunci ya tabbata dukkan mumini haka zai ka miƙa dukkan iyaranka ka miƙa iya ƙoƙarinka ka miƙa iya dukiyanka akan ka raya wannan addini na islama kamar yadda annabi yayi hasanatun kyakkyawan koyi firqitali in an ce ga kafirai za su cuci musulmi lalle mutum ya miƙa ransa dan ya kare muminan nan addinin islama ya saura wasabati sannan kuma dole ne mutum ya tabbata a gurin yakin kar ya gudu komai zafi fi mawaɗinihi a duk gurin da aka ce ana yaƙi inda annabi yake ko annabi baya nan ko annabi yana raye ko annabi ya bar duniya inda ya ce za a taɓa addinin musulunci yanda annabi ya tsaye ya kare musulunci haka wajibi ne ga dukkan mumini ya yi ƙoƙarinsa akan islama ta saura akan islama kuma ta tsira akan kuma ta wanzu ta ƙarewa amma fa ba kowa ba Allah ya ce liman kana rijullaha sai wanda ya zama yana ƙaunar Allah mai ƙaunar Allah shine zai taimaki addinin islama shine zai taimaki musulmi shine zai nemi yaduwan musulunci inda yana kaunar Allah ashe kaga wanda baya taimakawa baya kaunar Allah kenan wal yawmal akhirah wanda yake kaunar ranar tashin alkiyama ya samu aljanna lalle ne ya taimaki addinin musulunci komai wuya komai daɗi lalle ne kuma ya nemi musulunci ya bunƙasa ko da yana shan wuya mutumin ko da yana shan daɗi ko za a kashe shi kuma in dai musuluncin zai saura to shi a kashe shin musulunci ya saura shine mafi kyau wa zakarallaha kasiran ga waɗanda suke yawan ambatan Allah da yawa da yawa su za su iya haka bi khilafi man laysa kazalika yo sabanin wanda baya da karfin imani shi dama da ya ga wuya sai ya gudu sai ya ce ah yo musulunci ko ni kadai ne in ban in ban yi ba ma ai waɗansu sa kare shi sai ya zami wai kai sha wuya ku kaga annabi ko shi kadai ma ya ce wallahi tunda ubangiji ya ce ya ayyuhan nabi'u harin mu'min al qital ubangiji ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato la in la tukallafu illa nafsaka yawwa la tukallafu illa nafsaka wa haril mu'min al ka gani wato ubangiji yace ban dora wa kowa yakin nan ba cikin al'umma ka kai kai kadai na dora wa dole ne ka yaki Allahu akbar sannan idan muminai kuma duk wanda yace ya bada gaskiya da Allah ya bada ransa a yaki ya ga musuluncin nan ya yaɗu kuma ya saura bai kare ba amma kai dole ne ko muminan sun ki gaba ɗayansu to kai ka tsaya ka yaƙi dukkan kafirin duniya akan musulunci ya yaɗu manzo Allah da ya ji wannan aya ta sauka aka ce yayi damara ya ɗaga takobinsa ya ce ana buƙatul kuffara wallahi walau hadi ya ce zan yaƙi dukkan kafiran duniya na rantse da Allah ko da ni ɗaya ne haka annabi ya ce tunda Allah ya ɗora mun ya ce na kuma ɗauka to ka gani zamanin mu na yanzu taron tsintsiya ba shara kenan ga musuluncin taƙaƙa ka ji waɗancan mutane duk duniyan nan gaba ɗayanta musulmi dubu uku ne kawai su ke nan amma kafiri ma ka ji na kewayen maka da suka to su dubu goma sha biyu ne ba a je Paris ba ba a je Rum ba duk manyan biranen nan kafirai ne tsantsansu ka ji duk musulmin duniya dubu uku ne amma ka ji yadda suka ɗaukaka addinin Islama dubi yadda yau mutane sun fi miliyan miliyan nawa musulmin duniya amma gashi sun gagara a shari'a da alkur'ani ka duba yawan nan namu fa wai mu yi tsaye mu ga an karanta alkur'ani saboda mu musulmi ne in musulmi ya laifi a ɗauko alkur'ani a karanta masa a ce laifinka kaza ga abin da Allah ya ce akan laifinka an yanke maka hukunci akan ayan nan wacce Allah ya saukar da wa annabi a guri kaza ko akan abu kaza yayi daidai da laifinka wai yau duk duniya ya gagare mu to me amfanin musuluncin nan namu ku ji musulmi dubu uku ne fa amma yadda suka tsara addinin islama suka ba da ransu ga kuma Allah ya ce dole ne mu kwaikwayi annabi ka gani taron yuyuyu kenan ga musulmi nan takaka miliyoyi amma ba taimakon addinin musulunci gashi nan an kasa kokarin da za a kwato shari'an nan a ce yau ga ta da alkur'ani yake duk an kasa da larabawan da bakar fatan kowa ransa yake so baya son rayuwar addinin Allah kyayi mu to ka ji dan waɗannan yadda suka yi gashi ko Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatu annabi yayi cikin yaƙi da kuma tabbata gashi mun kasa Allah ya kiyaye mu amma dama ka ji kuma ubangiji ya kare cikin ayar yace amma liman kana rijullaha sai mai kaunar Allah shine zai kwaikwayi annabi ya ga musuluncin ya tabbata sannan kuma wal yawmil wal yawmil akhirah da mai kaunar sakamakon ranar tashar kiyama wa zakara Allah kasiran da mai yawan ambatan Allah da yawa bi khilafi man laysa kazalika sabanin wanda shi ba yawan ambatan Allah yake ba yo ba yawan ambatan Allah yake ba kullun yawo ake yau duk wanda Allah ya bashi wani jin daɗin da ya kamata ya taimaki addinin to dama shi shirya jin daɗin duniya kawai zai Allah kiyaye mu to ولما آمنوا العذاب قالوا هذا ما أعلن الله رسوله وصدق الله ورسوله وما ظلموا إلا إيمانه وتسليما
الله أكبر تو يا ينفع ولما المؤمنون الهزابا يا يند مؤمني مالا نكركن masu kyakkyawan imani waɗanda suka yi rantsuwa da zahirinsu da ba'ininsu inda ya kaga sun matsa daga inda annabi yake sai dai in ba su da rai ba munafukan ba na kirkin yayin da suka leƙa suka kafirai sun kewaye madina gabar da yamma kudu da arewa da makamansu malam suka ga wannan irin taro na kafirai sai suka ce gaba ɗaya su muminan azama wa adanallah wa rasulu wannan alkawari da Allah ya alkawarta mana yau ne zai tabbata tun daga kafiran nan sun kewaye madina gaba ɗaya mu ku yan kaɗan to tun da Allah ya aiko da su mu ku ɗan kaɗan Allah ya nufe mu da zuwa ko mu tsaya a nan to mun tabbata ubangiji kuma zai taimake mu yau zai cika mana alƙawar mu ma wa sadaqa Allah wa rasuluhu suka ce Allah da manzon Allah Allah da ya aiko ya aiko mala'ika Jibril gun annabi ya ga annabi yace zai taimaki muminai su rinjaye kafirai zai taimaki islama ta rinjaye kafirci sadaka Allah ya yi gaskiya kuma sannan manzon Allah ya gaya mana gaskiya mun yarda mu kaga sabanin kafirai dazu su munafikan cikin musulmi da suka ga taron kafiran sai suka ce ma wa adanallahu wa rasulu illa gurura suka ce wai Allah da annabi ba komai suka faɗa cewa za a samu taimakon ba wai rudin sa ake kawai ana gaya musu ƙarya to kaji yanzu muminan kirki suka ce ma wa adanallahu wa rasuluhu haza ma wa adanallahu wa rasuluhu wannan abu ne da Allah ya mana alƙawari da manzon sa ya alƙawarta mana min al-ibtila'i wan nasal dama Allah ya ce in kai imani zai dora ma bala'i ya jarrabe ka ya ga karfin imaninka sannan kuma bayan ya tabbatar da imaninka mai karfi ne wan nasar ya taimake ka muminai suka ce sadaqallahu wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzo Allah ma yayi gaskiya fil wa'di a cikin alƙawarin nan da suka yi mana wa ma za da humu wannan taron kafirai bai ƙara wa muminan kirki komai ba illa imanin sai ƙara ba da gaskiya da Allah kuma ta sadiqan bi wa'dillahi suna ƙara masu gaskata alƙawarin Allah duk da kankanta su tunda Allah ce zai taimake su suna sa zuciya taimakon nan zai tabbata wata saliman wannan taro na kafirai bai ƙara muminai komai ba sai ƙara miƙa wuya ga Allah suka ce ubangiji ga mu ga ranmu ga lafiyar mu sai yadda kai da mu sai yadda kuma muka karshen lamarin ba gudu ba ja da baya to me kace من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نربه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
wato ubangiji ya ce rijalu akwai mazaje da yawa rannan a wannan gun yakin nan na hindaku cikin minal mu'minina akwai mazaje da yawa cikin mu'minai sadaku ma ahadullah alaihi sun gaskata sun gaskata abin da Allah ya alƙawarta musu kan cewa zai ba su nasara akan kafirai min subati ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka alƙawarta da Allah suka ce ubangiji mun yi alƙawari da imanin mu annabi za mu taimake shi akan kowane kafiri za mu taimaki addinin nan na musulunci da dukiyarmu da ranmu da lafiyarmu Allah mutukar annabi na tsaye a gun yaƙi ubangiji mun alƙawarta sai dai in ba mu da rai amma ba za mu ja da baya ba za mu gudu ba mutukar muna da silai a gidanmu annabi ba zai kwana gidansa ba silai ba mutukar muna ji muna gani wani ba zai zo ya taɓa annabi ba sai ya ture mutuku alƙawarin da suka ɗauka kenan to saboda wannan alƙawari da suka yi na taimakon addinin musulunci da kuma taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ran nan wannan yakin da aka zo fa minhum man qada nahabahu akwai wanda Allah ya hukunta mutuwar sanannan suka mutu da yawa mata au qutila fi sabilillah akan lamarin malam ya wani ta kashe shi wani kuma aka kashe shi da takobi saboda taimakawa addinin Allah wa minhum man yantaziru akwai kuma cikin muminan nan Allah ya ce wanda ya zauna yana sauraron mutuwarsa bai mutum ba amma ya tabbata ko mutuwa zai domin an masa munanan raunuka Allahu akbar wa ma badalu tabdilan Allah bai canja alkawarinsa balle a ce zai fasa ba wawan fil adi wato su muna su muminan nan kenan wa ma badalu tabdila ba su musanya alkawarin da suka yi suka ce za ta taimaki addinin Allah da annabi dan ganin ya kuma su kare su fasa ba su yaka ba saboda rahin kuma fasawar ubangiji Allah ya karɓi ran waɗansu a gurin saboda haka daga nan suka tafi aljanna wahum fil adi suna nan akan alƙawari su muminan sabanin munafikai da ganin ya suka warware alƙawari ubangiji ya karɓi ran waɗannan muminai waɗansu an kashe su waɗansu kuma an musu raunuka to me kace
يجزي الله الزاهقين بسلوكهم وأمر المنافقين إن جاء يدعو عليهم إن الله كان غفورا رحيما
wato Allah ya karɓi ran waɗansu muminai ne waɗansu an musu rauni kuma munafukai kuma waɗansu gudu ne da zai lahu sadiki na Allah ya yi haka ne domin ya saka mutanen kirki waɗanda suka gaskata alƙawarin Allah bisu diƙihim ya musu sakamako da gaskiyarsu ya ba su aljanna wai azibal munafiqina Allah ya raunana zuciyar munafikai sun nuna karayarsu a rannan dan ya musu azaba lahira in sha in ya so bi an yumitahum ala nifaqihim wato har ya karɓi su basu tuba daga munafunci ba aw ya tuba alaihim ko kuma in Allah ya so bayan sun yi nafinci su tuba su imani na gaskiya su bi annabi su bi abin da annabi ya ce su bar abin da annabi hana inna Allah kana gafurar rahiman dama Allah bai gushe ba mai gafara ne ga wanda ya laifi ya ce na tuba Allah rahiman sannan in ya karbi tuban kuma ya ji kansa ya bashi aljanna wannan ba mai wuya bane ga Allah Allah ya ji kanmu
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Ubangiji ya ce allazina kafaru waɗanda suke kafirai daga cikin jama'an nan guda hudu da suka haɗa kansu don su je su yaƙi annabi da sahabbansa su tumɓuke addinin musulunci gaba ɗaya Allah ya ce waradda sai ubangiji ya dawo da su gida suka koma gidansu kowa ya koma garinsu cikin kafiran bibe zihim cike da fushinsu kowa na cike da fushi na mai nalu khairan domin ba samu abin da suke bukata ba Allah bai ba su iko suka ci muminai ba bare su taɓa annabi wa kaba Allahul mu'minina al Ubangiji ya tunkuɗe wa muminai wannan tsananin yaƙi da aiko iska wacce ta razana kafiran nan Allah ya aiko mala'iku suka ƙara razana kafiran ga iska ta ture tukwanansu malam iska ta ture rumfunansu iska tana ɗiban kayansu tana fatali da shi ga ko mala'iku sun cika musu ido saboda haka duk sai sai koma gida bige zihin kowa na cike da fushi saboda ba samu yan bukata ba wa kana Allah ubangiji bai gushe ba ƙauyen mai ƙarfin iko ne wato a bisa abin duk da ya nufi zai iya zartar da shi ala ijadi ma yuriduhu bisa zartar da duk abin da Allah ya nufi yana da ikon haka azizan Allah galiban murin jayi ne ala amrihi bisa lamarinsa ba abin da yake mai da lamarinsa baya in ya sa gaba wato jama'a ita wannan aya wacce muka karanta yanzu din nan waradda allazina kawaru ya ghaizihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina qital wa kana Allah qawiyan azizan wato idan mutum kamar haka ga ko ɗan rashin lafiya ya same shi ko kuma shi ya ga rashin lafiya ya same shi amma bai amince da irin ciwon da ya same shi nan ba yana zaton ko wani makara aka yi mar saboda ya yi wata gwagwarmaya ta neman aure da mutane da yawa ko kuma ya yi neman sarauta ko kuma shi malami ne wanda Allah ya sa ya cika idan yan uwansa malamai to kuma dai kowane irin hali mutum yake ciki ya fahimci wani abu ya same yana zaton makaro ne wannan aya in an rubuta ta dubu mutum ya sha in Allah ya soya da koda an yi makarin Allah zai karya makarin Allah zai bashi lafiya in ku ba riga an yi ba to Allah zai kiyaye duk mutumin da ya nufe da shari to kansa yiwa na bayar saboda Allah ko da kuma mutum lafiya lau yake yana so ya tsare kansa daga sharrin ashararu ko makaru ko makida ko hasada ko adawa sauransu dai na mukiya to in ya rubuta wannan aya dubu ya sha Allah in ya soya da duk wanda ya maka makaru to kansa yawa ba ruwanka in yi kuma yi za ka cutu shi sai cutu sannan ba ka da zunubi kuma ya yi wa kansa kenan Allah kiyaye mu to shine Allah ya ce kafirai duk sun koma gida da fushi ba san biyan bukata ba eh to me kace وأنذر الذين داعوا خلال الكتاب من بياضهم وقذف في قلوبهم الرؤوس فريقا تقتلون وتأسرون فريقا waɗanda suka taimaki kafirai a nan ƙasar madina ɗin don a yaƙi annabi cikin yahudawa waɗanda ake ce musu bani zata allah duk ya saukar da sunan ya fihim wato daga kan gidaddajin su abinda suka ɗaɗɗora suka ɗaɗɗan tsare garin su allah ya saukar da su gaba ɗaya kowa ya gudu ya bar garin wa qad fi qulubihim ru'ba allah ya jefa tsoro kuma a zuciyarsu ba sauran zaman lafiya ba sauran kuma su nutsu daga taimakon kafiran da suka yi akan annabi fariƙan ta katuluna wata jama'a ta waɗannan jama'ar yahudawan nan na birnin madina waɗanda suka taimaki ƙuraysha don a yaƙi annabi allah ya ce ta katuluna duk aka kashe su wata siruna fariƙan wata jama'ar yahudawan kuma wacce ta taimaki kafirai akan a kashe musulmi a kashe annabi allah ya ce aka ribace suka zama bayi ka gani to waɗannan shine abin da ubangiji yake nuna mana in dai mutum aka ce ku musulmi ne duk irin wahalar da ta doso ku to ku tsaya akan addinin Islam kar ku launi Allah zai taimake ku ko mai wahala Allahu akbar wato an ce min jumlat waɗannan suna daga cikin jimlar waɗanda suka taru a yaƙi annabi da sahabbansa a ture addinin musulunci su waɗannan bani ƙuraiza ta yahudawa ne waɗanda Allah ya ce an sauke su daga gidajensu an kashe waɗansu an ribace waɗansu zama bayi Allah ba musulmi rinjaye a kansu wa laqabu ahadahu bayan sun yi alkawari da annabi cewa ba yaƙi a zauna lafiya kowa ya sha'aninsa sai suka warware alkawarin suka taimaki kafiri dan a yaƙi annabi wa harabu suka ko yaƙi annabin amma Allah bai ba su sa'a ba qala ulama bi sirri wato malamai masana yadda aka yi wannan irin karam da aka sha fama da shi lamma asba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzo Allah ya waye gari minan lailatin lati in sarafa fiyar ahzabu wayewar garin da waɗannan jama'u suka ji tsoro suka gudu wanda za su yaƙe shi nan to da gari ya waye raji ila ila biladihim duk kafiran nan kowa yayi wajen gida yana cike da fushi in sarafa manzo Allah shi ma sai ya juya kuwa shi kansa wal mu'minuna da mu'minai gaba ɗaya ila madinatu kuma sai suka shiga cikin birnin Madina wa wada usilaha da aka je gida sai annabi yace kowa ya ajiye makamansa kuma Allah ya ba mu nasara falan ma kana zuru yayin da azhar tai kuma a ta jibrilu sai ga malaika jibrilu annabi ya koma gida da ya ga kafirai kowa ya tafi garin su da annabi da sahabbai su ma sai suka shiga cikin madina yace kowa ya ajiye makamansa kuma kafirai sun tafi sai ga mala'ika jibrilu take malam yayi maza ya zo wajen annabi wa alaihi amamatu sai ga mala'ika jibrilu ya na rawani domin ka san an ce al'amamatu simar mala'ikati wato rawani alama ce ta mala'iku saboda haka duk wanda ka ga Allah ya nufe shi da yawan naɗa rawani Allah ya nufe shi da aikata sunnar annabi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu falalan rawani yace idan mutum musulmi yayi alwala ya naɗa rawani a kansa ko da kamun uku ne rawanin idan ya sallah raka'a biyu ladan da za a bashi wacce ya da rawanin nan a kansa to in baka da rawani sai kai raka'a saba'in sana baka ladan kamar tasa raka'a biyu kun ji falalan rawani shi yasa shedan ya hana a yi shedan ya hana yin rawani yanzu sai ka ga ga mutum ya kai cikakken dattijo amma ba zai iya naɗa rawani ba wai yana jin in ya sa rawanin a ya zama tsoho kenan kuma sai ya zauna haka nan sai hula kamar saurayi saboda haka shedan ne ya yi mana wannan to da muka ƙi wannan kuwa sai Allah ya aiko da nasara ya ce to dama idan mutum ya ƙi bauta Allah ai ya bauta wa shedan da aka ƙi naɗa rawanin nan da annabi ya ce a naɗa sai nasara ya zo ya ce to kowa zai hau babur sai ya sa hular kwano dole ka sa hular kwanon kuma komai tsufanka na san ko hular kwano ta fi rawani ta fi rawani nauyi ko to amma komai gumi sai ka kifa ta ka ƙi na annabi ka yi na nasara kenan Allah kiyaye mu dama duk musulmi in sun ki magana Allah sai Allah dama ya aiko musu da wani nauyi wanda za a ɗora musu wanda ya fi abin da ya ce su yi suka ƙin nan to sai ga mala'ika jibril wa alaihi amamatun ya na ɗora wani a kansa mala'ika jibrilin min istabaraqin na wani abu da ake sake shi daga aljanna ana ta istabaraqu yayin na rakiban mala'ika jibril ya yi hawa ala bagalatin akan wata alfadara bai ba fara salat alaiha qadifatun min dibajin an ɗora wata wato abu shimfiɗa mai kama da darduba wacce aka saƙa da dibadu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zainaba shi ku annabi yayin nan ya ajiye makamansa da aka da daga yakin ya zauna wajen matar da ake ce mata zainabu matarsa din nan bintu jahashin ya jahashu wanda ta gasilu rahasahu maza Allah ya ce mata zainabu zo ki wanke min kaina ta zo kenan ta so ma wanke kan annabi saboda gumin dawowa daga yakin nan sai mala'ika jibrilin ya zo gurin wa qad gasala shaqqahul aymani hata wanke tsagin kan na wajen dama so ma wanke ta wanke barin dama kenan sai jibrilin ya zo fa qala ya rasulullahi sai malaika jibril ya ce ya ma'aikin Allah adawa ba hatin salam ya silahu duk kun ajiye makaman ku kuma kenan qala na'am mazala ya ce i duk kowa ya ajiye makamansa kuma kafirai sun gudu qala jibrilu sai malaika jibril ya ce da annabi afallahu anka Allah ya yi maka rangwamen ajiye makamin nan da kai ko da yake ba shi yace ku ajiye ba tukun to amma Allah ya ce baka yi laifi ba amma ma ba atil malaikatu silaha munzu arba'ina lailatan ka ji ashe daga lokacin da jibrilin ya zo kwana arba'in malaiku na rike da kayan fada don su taimaki annabi yayin da annabi da sahabbai ma suka ajiye makaman kaji su malaiku da ike ba za su ajiye ba sai abin da Allah ya ce ku ajiye wato su suna rike da makaman in annabi ya huce su ba su huce ba kenan kwana arba'in Allahu akbar wa ma raja'a lana wato ya ce ba su dawo ba har yanzu illa min dalabil qaumi kowa na nan yana neman waɗannan kafirai zai musu azaba cikin mala'ikun faqala sai mala'ika jibril ya ce da annabi inna allaha ya'muruka bi sayri ila bani quraizata kuma to yanzu Allah ya ce yanzu in gaya ma ka shirya a dauki makamai har yanzu ka ki daukan makami zama bai same ka ba ka gaya wa sahabbai kowa ya dau makami ba zo zama ba tukun addinin musulunci sai yayi karfi da ku zauna maza ku tafi can garin waɗancan yahuda da ake cewa bani quraiza fan habba ilaihim ku zabura kansu da fada fa inni qad qadatu awtarahum jibril yace Allah ya aika ni din na yanke jijiyar zuciyarsu duk sun kare gaba daya wa futihat abwabahum kuma duk an bude kofofin su wa tarakatum fi zilzalin yanzu an bar su cikin tsoro da raurawa wa alqatur ru'ba fi qulubihim mulaka jibril yace Allah ya aike ni kuma duk bakin yahuda nan na zuba tsoro a zuciyarsu in kun je sai ku kama kamar tumaki Allahu akbar yayin da manzo Allah ya ji wannan albishir fa mara rasulullahi munadiyan yunadi sai manzo Allah ya tashi mai hela wato wanda zai yi kuwa a gari yana zagawa yana yin kuwa wannan mai kuwar yana ta inna man kana mudi'an fala yusalli yanna al-asr illa fi bani quraizata abinda mai kuwa yake yawo na cikin madina yana faɗa yace dukkan wanda yake mai bin Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yanzu dinnan kar ya sake ya sallar la'asar sai ya je garin Yahudancin ba sallah ko ta azar ba za a gida ba sai a garin abokan gaban kaga fa yanzu nan aka dawo daga wancan yakin da aka yi wajen kwana arba'in ana yi ka ji Allah bai yarda ma a sallar la'asar ba a kuma koma yakin ga shi mun samu musulunci lafiya lau amma wai ai tatarniya yadda za a taimaki addinin musulunci kowa ya shiru ya ce ai Allah na gani wato mu ba za mu kokarta komai ba Allah muka barwa shi zai ta yi ko ku ji annabi da sabansa har da mala'iku aka taimaka don wannan musuluncin ya tabbata Allah na yi mala'iku na yi annabi na yi sahabbai na yi wai dai a raya addinin yau gashi kowa ya ya shimfiɗa ya kwanta a gida ba wanda zai taimaka sai a zagi Allah a zagi annabi a zagi addinin islama ba abin da ba a yi masa amma kowa sai ya ce ba ruwansa amma an ka zagi uwar mutum ko ubansa hankalinsa ya tafi ku ji yadda annabi wannan abu ya same su malam gumansa ya zo zai wanke malaika jibril ya ce Allah ya ce baka samu zama ba ka je ka kuma ciwo waɗancan mana shi kenan da aka gama yeku wannan gaba ɗaya fa hasara umul muslimuna sai annabi da sahabbai suka hau malam suka ɗauki makamai suka tafi can garin yahudawan da ake ca bani quraiza suka je suka kewaye garin yahudawan nan sai da suka hana su ba shiga ba yahude ba zai fito daga garin ba ba yahude ba zai shiga garin ba ba za su fito su ɗebi ruwa ba ba za a kai musu abin sayarwa ba ba za su ɗauki abin sayarwa a waje ba ba za su zo su yi ice ba ba za su zo su ɗebi dabino ba kayan lambun su ba mai fitowa ya ba sai da sauƙon ishirin da biyar ba shiga ba fita annabi da sabai sun kewaye garin gaba ɗaya da haka bar hatta da hada umar hisaru har wannan tsarewa da aka yi musu yau har da su kuma suka rasa yadda za su yi wa qadama Allah fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa razani shine tsoro a cikin zukatan Yahudawa kuma tsoro ya kama su ba dama su ɗauko makami su fito a yaƙi da waɗannan da suka zo jama'ar annabi dinnan sannan kuma ga ba dama su zo neman abinci abinci ya ƙare ruwa ya ƙare komai babu ba damar fitowa kuma Allah ya hana su saboda tsoro fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu waɗannan yahudawan yace to yanzu tunda yake ba ku fito ba a tanziluna ala hukumihi yanzu kwa sauka akan hukuncin wannan fahabau suka ce ba su yarda ba faƙala a tanziluna ala hukumi sa'ad ibn mu'azu kwa sauka kan hukuncin wani kun yarda ya muku hukunci ya zama shine shugaban ku shi ko wannan shugaban ausu ne faralu bihi sai suka ce mun yarda da wannan da ka faɗa yanzu annabi in ka naɗa mana shi da abin da yace mi za mu haka mahum fihi sai manzo Allah yace fa hakama fa hakamahu sai naɗa shi mai hukunci tsakanin su wato sun bi kenan ba wani yaki suka ce sun ba da gaskiya da Allah amma kuma ko da ba za su yi imani ba basu akan al'adarsu da suke kai amma ba za su yaƙi annabi ba sannan kuma ba za su soki addinin islama ba sannan ba za su hana musulmi su zo garin su kawo abin sayarwa ba su ko sa kawo abin sayarwa madina a zauna lafiya lafiya suka yi wannan alƙawarin Allahu akbar amma wannan hukunci da annabi ya naɗa musu wannan abokin hukunci da yake musu wato an taƙatular rijala wato abin da za a shi sa'adu din nan wanda annabi yace shine alƙalin su ya zama shine mai hukunci yace sa'adu yace na'am ga bani quraizata sun nemi cewa lallai ba za su cuce mu ba ba za su yaƙe mu ba amma sun ce wai ba za su shiga addinin islama ba to kuma yanzu kai mai ka gani sa'adu domin sun ce sun yarda kai musu hukunci Allahu akbar sai shi sa'adu din nan da annabi ya nada mai hukuncin sai yace inni ahkamu inni hakamu fihim an taqatular rijala wa taqsimul amwala wa tusabbir zarari wan nisa'i Allahu akbar kaga abin da sahabi din yayi hukuncin kuma kuma an yi takarda sun riga sun ce sun yarda sai ce shi sa'adu din nan yace to ni abin da na gani duk bakin mazan da suke garin nan a kashe su gaba daya bayan an kashe mazan su sannan kuma a rabe duk dukiyar da take garin a ɗebe a rabe ta gaba ɗaya sannan kuma duk a ɗebe waɗanda suke kuyangin garin duk mata waɗanda suke da na auren da waɗanne ne da bayan su duk musulmi su ɗebe gaba ɗaya tunda sun ce ba za su ga addini ba faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace laqad hakamta fihim haqiqa sa'adu kai hukunci a lamarin su bi hukumillahi yadda Allah ya hukunta kai ma haka ka faɗa hukuncin nan ba kai kuskure ba Allah ya hukunta wannan abu da ka faɗa min fauki sab'i samawati tun daga sama da sama ta bakwai haka Allah ya ce a kashe mazan a ɗebe dukiyar a ribace matansu da bayansu kuma tun da sun ki shiga addinin Islama Allahu akbar bayan wuya sai daɗi ta ji wuyar da annabi da sahabbai suka sha a wancan tsarewa da aka yi na kwana arba'in din nan suna shan wahala yanzu kuma gashi Allah ya ba su gari guda ba faɗa ba sara ba komai lami lafiya Allahu akbar faƙala to yayin nan da manzala ya ce wannan hukunci ya yi daidai haka sa rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzala ya tara su ya tsare su fi dari bintul harisi min nisa ganin najari a gidan wata mata da ake ce mata yar harisu to summa kharaja ila suqil madinati sannan manzo Allah ya fita ya je kasuwar Madina allazi wa suquha al-yawma wata a yayin nan ma ko a yau ma ita ce kasuwar tasu fakan daka fi yakin dakan Allahu akbar wato kaji da manzo Allah ya je ya dawo sai nuna wani guri yace a tona abin nan anan wato lambatu mai fadi mai zurfin gaske anan da annabi ya shata gun aka dinga tono sai da aka yi lambatu wato mai fadi mai zurfin gaske kuma yayin nan sun ma bahasa ilaihim sai annabi ya aike ya ce duk gaba ɗayan su bani zatan nan waɗanda suka ce din nan ba za su yi ga addinin islama ba su to adan kiransu malam aka je aka zargo su gaba ɗaya aka sawo su a gaba duk mazajen nan sun zama kamar mata domin Allah ya riga ya zuba tsoro a zuciyarsu wa hiya yayi bin hadabi ne ra'isu bani da rayra wa kabu bin asadi ra'isi bani quraizata wa kanu sittu mi'atin aw sab'i mi'atin Allahu akbar kaji wato waɗannan da aka tsare tsabar yahudawan nan kaji la'alla su ɗari bakwai ne la'alla kuma su ɗari shida ne duk mazaje ne amma kaji Allah ya hana kowa ya motsi sai yadda ake da su kamar tumaki aka ɗebo su su ɗari bakwan nan sai manzala ya ce ya aliyu ya ce aliyu ya ce na'am da zubairu waɗannan manya-manyan sabon annabi ne annabi ya kira su ya ce kowa ya zare takobinsa aliyu ya zare takobinsa ya tsaya a gaban annabi ya yi alwashi irin nasu na mayaka ya yi alwashi ya yi alwashi a gaban annabi ya sha ɗamara zubairu ya zo gaban annabi ya motsa abin hawansa ya takura shi ya ɗaga takobinsa ya yi alwashi a gaban annabi to domin annabin ne ya kira su ga kuma waɗannan yahudawa su ɗari bakwai an zargo su an tare guri ɗaya a bakin wannan babban lambatin nan ta sai manzala ya ce ya hore su wato bi darbi a naƙihim ya ce to waɗannan mutum ɗari shidan nan gaba ɗaya duk ku sare wuyansu wanda kuma baya son a sare wuyansa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wanda ya faɗa ya tsira wanda ba zai faɗa ba kar ku bashi domin ka ji annabi ya ce wannan sare sunan shine Allah ya hukunta tun daga sama da sama ta bakwai haka Allah ya aiko annabi yace ai musu ha wa arhawun fi zalika al-khandaqi ka gani idan aka sare mutum ka ji yadda aka yi musu idan aka sare wannan mutum aka ga kansa ya faɗi sai a ɗauke shi a jefa a cikin lambatun na ɗaukan a jefa sai a kuma sare ɗaya a ɗauke shi a jefa a ɗau kuma wannan kan a jefa duk su ɗari bakwai nan sai da aka sare su gaba ɗaya duk kuma aka zuba cikin lambatin Allahu akbar fara ma faraga min qatalihim yayin da aka kare kashe su gaba daya wanka ba shi anhu lamarin su kuma duk ya kare to ta wafa sa'adul mazkuru shi sa'adu din nan da aka sa shi ya alƙalancin wannan hukunci shi ma sai Allah karɓi ransa bil jirahi allazi asabahu fi waqatil ahzab ashe da ma a wancan yaki da aka kawo aka tsare sa annabi din nan suka tona ramin nan su ma to ashe shi sa'adu din nan dama an masa wani rauni yana cikin jinya ne to sai wannan raunin ya zama sanadin sa shi ma a wannan gurin wa la rahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya je ta da gawar sa'adu wa abubakar wa umaru da abubakar da umaru suka je suka ɗauko gawar shi sa'adu din nan qalat aisha tana aisha tana ba da labarin wannan kisa tace fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi tace na ratse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa yace ga ikonsa inni la arifu buka umaru min buka ya bi bakar ya tace ina jin kukan abubakar ina jin kukan umaru yayin da aka ɗauko gawar wannan mutum sahabin nan na annabi za a binne shi Allahu akbar to me kace
Rigan da kutuluna wa tasiruna wa riga.
Kaji su ɗari bakwai ta katuluna aka kashe su duk gaba ɗaya aka zuba a lambatun nan Yahudawan nan saura ko waɗanda ba a kashe ba aka ce to mu tafi da wannan kuma sa mana shara aka kama waɗansu kuma aka zama da su bayi ɗan yara yara Allahu akbar har da kuma ku yange su da matansu to me kace وأموالكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا Allah ya ce ya annabi da sahabbanka ya dukkan muminai Allah ya ce ai wa aurasa kuma arlahu ni ne na gadar muku da ƙasar su ƙasar da aka kashe mutanen can sai ta koma ƙarƙashin musulmi kuma gaba ɗaya da dukiya wa diyarahum gidaddajin kafiran nan suka zama gidaddajin muminai kuma sai shiga kawai wa amwalahum dukiyar nan ta kafirai da aka kashe aka ɗebe gaba ɗaya musulmi suka raba wa arlan lam ta da'uha Allah ce na karo muku da wata ƙasa ma ta ƙure zata wacce ko da yakin ma baku ji ba ita ce haibara na da haɗa muku gaba ɗaya domin dama ubangiji ya ce fa inna mahal usri yusra saboda dage wasu akan ba da gaskiya da Allah a yakin can na farko saboda haka Allah ya ba su wannan tukuicin kuma wa kana Allah ubangiji ya tabbata kadiran mai iko ne ala kulli shay'in akan komai ba abin da ya gagari Allah ehe to maganar yaƙi da takobi yanzu daga wannan aya wato ta ƙare a wannan kisa ta nan maganar yaƙi da faɗa da takobi da sara da suka bakin wannan aya ta ƙare yanzu za mu shiga kuma wato kan sha'anin wa'azi yadda Allah ya ce da annabi ya faɗa matansa ya faɗa matan muminai wato duk wanda ya ba da gaskiya da Allah da alƙur'ani za mu ji me ake so ya yi da matansa me ake so matan musulmi kuma su yi abinda muka sa kenan yanzu a gaba to me kace أيها النبي قل لأزواجنا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وتعالى أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا Allahu akbar. Ubangiji ya ce ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kulli azwajika Allah ya ce ka tara matanka su tara ka tare su guri ɗaya ka gaya musu wata magana me za ka gaya musu ka ce in kun tunna yanzu ku mata na annabi ka gaya wa matan ka ce ku matan nan nawa in kun tunna turidul hayata duniya yanzu idan kun zamo kuna bukatar daɗin rayuwar duniya a sai muku wannan abu iri daban-daban na ci da na ɗaurawa da na ado to in wazinata ha da ƙawar duniya kuke so bukata ku kenan ku matan nan nawa to fata alaina saboda haka na kira ku duk ku tare anan in ji annabi Allah ya ce ka gaya wa matanka duk ka gaya musu tare anan idan kun taru ta umarci kunna ka gani umarci kunna zan muku wato mutu'a wato abin da ake cewa mutu'a ka saki mace ka bata dan wani abu wanda za ta je ta ji daɗi domin dama su wake in ka saki matarka ba korarta za ka yi ba kuma kwashe mata kaya za ka yi ka ce kayan ma ba za ta ɗiba ba a'a ba haka ake ba in dai kai ne ka sake ta dan kanka to dama yadda za ka yi mata sai ka ce mata to wance wannan saki da ne miki akan abu kaza ne miki na yi miki wa'azinsa kullum ina cewa ba na son kaza ba na son kaza kin ki ni kuma abin nan ba zan iya hakuri da shi ba saboda haka tsakaninmu da ke babu sauran zaman aure a yanzu kam ga takarda na rubuta miki ta zama shaida ko ba takarda kuma ka kira mutum ɗaya ya zama shaida cewa na saki wancan saki ɗaya to idan haka yi wannan sai ka kawo kuɗi a kamar yanzu ka kawo kamar fan hamsin ko fan arba'in ka ce to ga wannan kuma ka so cewa man zannuwa kamar kala huɗu haka ka haɗa mata da fan arba'in ɗin nan ka ce wannan kya je kya zauna ki idda wannan fan arba'in kuma kya rika ɗan sayan su man shafawa da sauransu to kayi mata ta matuƙi kenan sai ta je ta gama idda lafiya ba ruwanta da kwaɗayin komai gun wani namiji to idan gida ta tafi in ku ta haƙura kana da ɗaki naka ne kace to ki zauna a nan ki gama sai kai mata ɗinki mai kyau ka bata yan kuɗin kashewa ta zauna a gidanka ta ƙare idan nan sannan kuma ta tafi gida idan Allah ya sa an shirya shi kenan ba shirya ba ta je ta aure to shine annabi ya tara matansa Allah ya ce ka ce musu in dai duniya suke so da adan duniya to ku zo nan zan muku saki mai daɗi wanda zan baku wani abu wa usarrihi kunna sarahan jamilan zan muku kyakkyawan saki wanda ba cuta ba cewa saki uku ba zagi ba duka ba kwace wani abu kuma ku tare duk anan muku wannan sakin Allahu akbar Allah ya ce annabi ya gaya matansa haka wato dalilin wannan kuwa aka ce bari mu gani wannan kisan sa yana da amfani yawa ruwa an karɓo ruwaya wato ta wannan aya anna ababakarin wata rana sayyidina abubakar radiyallahu anhu Allahu akbar wato ja'a sai ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasta azina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wato yana neman izini ga annabi yana ta salamu alaikum salamu alaikum ya ji shiru bayan haka da ya ji shiru ya dada matsawa fa wajadan nasu julusan ibadihi sai ya samu mutane jingin a kofar gidan annabi ba wanda ya shiga ciki lam yuzal li ahadin minhum ba wanda annabi ya ce shigo inda za su gana ma kowa ya salama sai ya ce zauna nan kowa ya salama sai ya ce zauna nan malam mutane sun taru a kofar gidan ga abubakar shi ma ya zo yana son shiga to waɗannan ma ba su shiga ba bare shi ma ya samu shiga kana yayin nan ai ce fadira ne abubakarin da ya ji salamar abubakar shi manzon Allah sai ya ce na ji murya kamar ta abubakar a cikin muryar nan ta kofar gida aka ce na'am ai abubakar din yana na a kofar gida sai manzon Allah ya ce aje a ce masa ya shigo ba haka ba kaji duk waɗannan suna zaune amma abubakar da ya zo kaji an ce shi ya shigo